لا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا ولا علمت لنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne ba sa ruwa mutu iso wannan lokaci wanda rana ta litinin yau da tara ga wata ashirin da tara ga watan rajab shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau kenan zai zama to dubon farko ko na watan sha'ban Allah ka raskar da mu Ramadan cikin halin lafiya ka ba mu ikon azumtarsa kamar yadda Allah ya umarni kuma ya samu na cikin wanda za a yantar to za mu ci gaba darasin mu da muke a wannan littafi na adda'u dawa na Allah mace ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah muna batu cikin batutuwan da malam yake yi dangane da wato aibin da zunubi yake yi ma bawa da yadda yake talalabarsa kuma ya bata masa addininsa da makomarsa za mu tashi wani fasali da ya ce ifsadul aqal bil ma'siya wato sako yana bata tunani sako yana bata hankalin mutum ya bata wa mutum tunaninsa tunanin mutum ya gurɓace a dalilin aikin sako daga cikin irin wannan barna da shi sako yake yi gabawa ya ce wa min ha annal ma'asiya tufsidul aqla cewa saƙo yana ɓata hankalin mutum yana ɓata tunanin mutum fa inna lil aqli nura domin shi hankali tunani yana da haske shine hasken musulunci da hasken ƙur'ani da hasken sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwa su suke haskaka wa mutum tunaninsa tunani kubutacce shine wanda ya haskaka da hasken Allah domin Allah shine dama tushen haske ko Allahu nuru samawati wal ard ay munawwiruhuma hasken Allah idan ya shafi bawa shine sai ya shiryu annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi ya ambaci cewa duhu Allah ya halitta da farko wato ya halicci mutane ne a cikin duhu sai kuma ya cira daga haskensa sai ya watsawa mutane halittun nan da ya yi duk wanda wannan hasken da Allah ya watsa ya same shi shi yake shirya wanda kuma hasken ya kubce masa bai taba shi ba to shine yake bata eh man asabahu ihtada wa man akhta'ahu dalla to kaga asali haske daga wajen Allah ta'ala yake kuma qur'ani da hadithu sune suke ƙara haskakawa mutum to in ana haskakawa mutum da mo yana ƙara rikan wannan hasken zai dinga ganin hanya kuma yana daidaita kuma tunaninsa sai zamanto lafiyayye yanzu in banda gurɓacewa mutum ne ya samo cikui ai mun san cikui ya mulmula shi madarar nan ta, ta nono ya mulmula ta ya mulmula ta ya mulmula sai ya gunki kuma sai yake kaddara cewa gunkin nan shi ne yake ba shi kariya shi ne yake yi ba shi arziki shi ne yake masa kaza kuma sai halin yunwa ya same su babu abinci kullum yana ganin wannan katon gunki da ya yi sai zo sai gutsuri wani bangare a jiki tunda ya san abinci ne sai je dama cikui sai ya cinye sai hankalinsa ya dawo jikinsa ko kuma mu ce sai yunwa ta kau ta bashi kuma sai ya dawo sai ya ta sujada a wannan gunkin yana tuba yana roƙonsa kada ya masa uquba a gutsirarsa da yi to don Allah wannan hankalin lafiyayye ne shi yasa a tarihi aka ce wanda hakan ta same shi a zamanin jahiliya bayan musulunci shi da kansa yana zaune kawai sai a ga tun tsire dariya aka ce menene yace ya tuna wautar da suka yada to kaga ashe gwargwadon yadda mutum ya rungumi hasken Allah gwargwadon yadda hankalinsa zai zamanto lafiyayye gwargwadon yadda mutum ya yi nisa daga hasken Allah gwargwadon kuma yadda hankalinsa zai zan ya gurɓata to shine idan mutum yana yawan saƙo yana yawan saƙo tunda saƙo ƙin bin abin ai saɓawa ne ko shine saƙo ai Allah ce ai kaza ko ya ce kar ai kaza sai aka saɓa masa aka ƙi yin nasa sai aka zaɓi wanda zuciya take so wanda shaidan ne yawanci yake ƙagawa to kaga in ana yawaitawa ana tafiya ana tafiya to hankali sai ya zamanto shi kuma yana nakasa yana nakasa yana lalacewa ƙololuwar rashin hankali shine mutum ya shirka ko to shine ma ne yace annal ma'asiya tufsidul aqla shi sako yana bata tunanin mutum yana bata masa hankali fa inna lil aqli nuran domin shi hankali yana da haske wal ma'asiyatu tudfi'u nur al aqli wala bud ita ko sako ko shi saƙo yana bishewa hasken da ke tattare da hankali ne ba makawa in dai ana saƙo to hankalin mutum yana daɗa gushewa ne wa idza qati'a nurahu da'ufa wa naqasa don haka duk lokacin da saƙo ya gama bishewa hasken da hankali yake tare da shi to sai hankali ya rauni sai hankali ya zama to ya ragu sai ga mutum yana yin aikin da ba daidai ba sabo kan sabbaba haka shi yasa sai ga ana kisan kai wanda yake ta'ammuli da sabo ku duba wani ta'addanci wanda na ji labari an ce an yi ma wani family a Kano ko a kayan lamari ne na mai rai na duniya a je a kashe mata da 'ya'yanta baki daya kisa na gida ai ka san tabbas wannan babu hankali tare da wanda ya wannan haka za a gan shi mai hankali ne amma da yake baya tare da shirya sako ne ya katutu a zuciyar mutum shi yasa har zai aikata haka ba lokacin ya fara ba yana ta yin sako nau'i nau'i nau'i nau'i wala Allah irin wannan din ma yana yin sa to har sai kai kololo da zai aikata irin haka kuma inda ba dan an kama wasu ba shikenan su ba abin da ya dame su sai mutum ya zama ba shi da hankali ko kaga mutum ya je ya kashe mutum akan waya a waya fa sai saka wuka wai da sai furɗe jikin wani wancan ya faɗi ya mutu shi kuma ya ɗauki waya waya ta dubu ɗari da wani abu shi kuma ya je ya saida ta dubu talatin ko arba'in kuma ya kashe mutum a kanta kaga babu hankali tare da sako to ba lokaci ɗaya ne hakan ya faru ba a hankali a hankali yake yin laifin maybe yana saba wa iyayensa dama maybe yana yawan yin ashariya maybe baya kulawa da sallah maybe yana aikata waɗansu abubuwa da Allah baya so wataƙila yana ɗan ɗauke-ɗauken kayan mutane kaɗan-kaɗan wataƙila in an bashi ajiya zai cinye wani ɓangare ya yi rinto ya ce shi bi a bashi ba ko kuma ya ce dama haka aka bashi kaga irin waɗannan laifuka suna hauhawa sai su dinga tunkuɗa mutum gaba ana matsawa gaba ana matsawa gaba matukar mutum yana ƙara nausawa cikin laifi to yana ƙara nisa ne da lafiyayyen hankali saboda yanzu ba ƙur'ani ne da sunnar annabi take masa jagora ba san zuciyarsa ne Allah ka shirar da mu wa qala ba'd as-salaf wani cikin magabata yace ma asallaha ahadun hatta yagiba aqluhu wani bai taba saba Allah ba har sai ya zamanto a lokacin da yake saban Allah hankalinsa ya kau ai hadisin annabi ma ya ambata mana ko ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ai ba ana nufi cewa kafiri bane ba shi da wani cikakken imani irin mai hana wannan laifin yanzu ya samu na ƙasa a imaninsa kuma matukar yana aikatawa yana aikatawa yana aikatawa sai ya kai duk matsayin ma da ake ki ya kai din to mutum ba zai saba ma Allah ba in ji wannan magabaci face sai hankalinsa ya gushe wa hadha zahirun ibn al-qayyim yace wannan ku abu ne wanda yake bayyananne fa innahu law hadarahu aqluhu la hajazahu anil ma'siyah domin duk lokacin da mutum zai sabo inda a ce hankalinsa ya halarto masa law hadarahu aqluhu da hankalinsa ya halarto masa la hajazahu anil ma'siyah da ya kange shi da ya kare shi daga aikata sabon wa huwa fi qabdatir rabbi ta'ala na farko kaga mutum in zai sako inda ce yana da dogon tunani da hankali yanzu mutum ya zo zai yi zina ko ya zo zai yi sata ba a gan shi ba ya ɓanta in har hankalinsa yana jikinsa sosai to kaga hankalin nan nasa zai sa ya yi wani dogon tunani sai hana shi aikata wannan laifin haka ne ko shi ne nan ma ne ya ce la hajazahu anil ma'asiya da hankalin nasa zai kange shi daga yin sabon wa huwa alhali shi fi qababatir rabbi ta'ala yana cikin damkar Allah kaga nan abu na farko kenan hankali ne zai sa mutum ya gane wannan sai ya tuna cewa to fa shi yanzu in Allah ya niyan kama shi wata shekara can baya ina wani gari a anguwar da nake sai aka ba da labarin wani mutum ɗan garuwa ne ma yana yin lalata da wata kuma sai Allah ya karɓi ransa aka ɗaibe su aka tafi da su police station ma'ana aka ɗaibi matar aka ɗauki gawar aka tafi da su police station ita take ba da labarin take confessing cewa ana cutar ga abin da suke ga abin da suke yi kawai sai ta ji ya mutu to kaga mutum idan har zai aikata laifi ko wani irin laifi in dai hankalinsa yana tare da shi to zai wannan tunanin hankalinsa zai sa ya wannan tunanin shi fa yana cikin damkar Allah in Allah ya ga daman kama shi zai kama shi a cikin wannan yanayi kaga wannan tunanin sai hana shi saba wa Allah wa tahta qaharihi kuma zai yi tunanin cewa shi fa yana karkashin tankwasawar Allah bai gagari Allah ba wa huwa muttali'un alaihi kuma zai ƙara tunanin cewa to fa a yanzu nan koda ya buya a wani waje ba wanda ke ganin sa Allah madaukaki fa yana ganin sa can kuma da aka ce wa tahta qaharihi koda yana ga ba wanda ya isa ya hana shi duk laifin da zai in ma an gan shi to Allah fa sama da shi yake yana iya tankwasa shi kuma zai iya kama shi shi kuma sannan zai tunanin cewa Allah ta yana ganin sa in ma wani bai gan shi ba wa fi darihi kuma ba cikin gidan Allah yake ma'ana in ma yana wani waje gidan duniya ai mallak kome mallakar Allah ne ko Allah shi adda kome kome mallakar sa ce wa ala bisaihi shimfidan da yake ba tasa bace Allah ne ba shi aranta wa mala'ikatuhu shuhudun alaihi kuma hankalinsa zai sa ya tunanin cewa to yanzu fa akwai mala'iku ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid akwai waɗannan mala'ikun suna nan suna shaida a kayan abin da mutum yake aikatawa dama da dama da hagu idh yatalaqqa almutalaqqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id ko ka kaga mutum zai wannan tunanin kuma naziruna ilaihi sun zuba masa ido suna kallonsa da abin da yake to kaga inda a ce mutum yana da hankali lokacin da zai aikata kowane irin sako ne hankalin nasa zai halarto masa da wannan tunanin don haka sai hana shi aikata laifin amma lokacin da har ya zamanto ya aikata laifin bai hararo waɗannan ababe ba kenan yanzu hankalinsa ya gushe ya samu na ƙasa kaga aibin da laifi yake yi kenan tabbas ya samu na ƙasa wallahi wanda duk waɗannan abubuwan da ya imani da su kuma bai tuna su sun hana shi aikata laifi ba to yanzu ya dan samu na kasa a hankalinsa wani sashi na hankalinsa ya kawo shi yasa za ga wani idan zai kisan kai ma sai ka ga mutum ya fita hayyacinsa ko kai bari ba kisan kai ba ma ko da misali wata barna ne wani zai ya zo zai lallata ma wani kayansa ko a ce ya zo zai zagi wani ne ya fusata ya shi ba zai zo shi ya ci mutuncin wani sai kaga a lokacin da yake zagin wanda yake zagin zaga idanunsa sun yi ja kaga jijiyar wuyansa ta tashi kaga yana haki wataƙila ma kaga saboda barin da yake na jikinsa agogonsa ya faɗi ko wayarsa ta faɗi bai sani ba wani ya ɗauki wayar ta sai na cewa ga wayar ka yi haƙuri shi bai san ta faɗi ba akwai hankali tare da shi a lokacin wannan zahiri ne wanda za ga a waƙi ma mu wani in ya fusace yana faɗa yana kaza to sai ga wasu abubuwa sun faru bai san yayi ba ya buge bokiti ya yi wane ne duk bai san ya buge ba wani abun sai ya faɗi bai san ya faɗi ba kaga alama kenan yana cikin ta'ammuli da saƙon na yanzu hankalinsa ya kau inda ko yana cikin hankalinsa to zai samu nutsuwa ba zai kusa cikin laifukan ba to saƙo yana yin wannan illar ga mutum kuma ya ce tare da haka wa wa'idul qur'ani yanhahu mai wa'azi qur'ani mai wa'azi shi ma ya hana shi aikata saƙon amma bai fasa ba wa wa'idul imani yanhahu imanin sama yana hana shi amma bai fasa ba wa wa'izul mauti yanhahu mai wa'azi na mutuwa saboda tana nan tafi bata hana shi ba wa wa'izun nar yanhahu wuta da ake jira ko wadda take jiran masu sako tunaninta bai hana shi ba wallazi yaqutuhu bil ma'asiyati min khairid dunya wal akhirah ab'af ab'af ma yahsulu lahu min as-surur wal ladhati biha don haka duk mai aikata sako wallazi yafutuhu bil ma'siya abin da yake kubce masa a dalilin sako min khairid dunya wal akhirah na alherin duniya da alherin lahira ka san sako yana sa mutum ya rasa alherin duniya ko kaman me na'am kaman arziki baicin wannan fa yakan iya kawo masa jinya bayan haka sako kan iya salubar mutum mutunci haka ne ko ko da a ce yana da lafiya yana da dukiya amma in yana ta'ammuli da sako sai zama bashi da kima idan jama'a ai alherin duniya ya rasa ko bukka da kokobo amma kowa yana ganin mutuncinka wallahi kai rabu daga ka faɗa magana ce a wani ai ya faɗa ba wasa tattare da shi amma bukka da kokobo kai ne talaka a cikin jama'a wallahi kai kima a ce kowa yana ragan maka in wani ya faɗi magana to ba za a tsallaka ba ya ce a wannan dattijo ne amma wanda yake ta'ammuli da sako shi ba zai san wannan matsayin ba kaga ko wannan ya rasa alherin duniya to abin da mutum zai rasa a dalilin sako na alherin duniya da lahira abafu abafi ma ya hasulu lahu min as-surur wal ladati biha ninkin ba ninkin abin da zai samu ne na farin ciki wallazzati da kuma jin daɗi biha da zai samu game da sabon fahal ya kadamu alal istihanati bi zalika kullihi wal istighfafi bihi zu aqlin salim don haka ibn al-qayyim sai yace shin zu aqlin salim ma'abucin hankali kuma kubutaccen a ba kai salim din ba kubutaccen hankali eh zu aqlin salimin ma'abucin hankali kubutaccen hankali hal ya kadumu alal istihanati bi zalika kullihi shin zai gabata wajen walakantar da wannan al'amari baki ɗayan su wal istighfati bihi ya dauke shi a matsayin ba komai ba kallon da Allah zai masa cewa Allah mai i tankwasawa ne a kansa cewa mala'iku suna ganin sa cewa ga wuta nan tana jiran mai sako cewa zai rasa alherin duniya da na lahira amma ya yadda duka ya zaɓi wannan shin mai hankali zai yadda mai hankali ba zai yadda ba saboda waɗancan ɗin sun fi akan ya ce ya sallama su wai a dalilin saƙo kawai to don haka wannan yana tabbatar mana a cikin wannan bayani za mu fahimci ashe shi saƙo wato daga cikin aibin da yake wa mutum mai aikata shi shine yana nakasa masa tunaninsa yana nakasa masa hankalinsa wani fasali ya ce alƙulubu ta'ama bi ma'asiha zukata su ma suna makancewa saboda saban da suke yi wa min ha daga cikin aibin da sako yake wa bawa annan zunuba idza takasarat zunubi idan ya yawaita taba'a ala qalbi sahibiha sai ya dauri attaba'u sai ya dauri akan zuciyar mai aikatawa kamar yadda Allah ke cewa wa taba'a Allahu ala qulubihim an yi dauri akan zuciyarsu to sako idan yayi waite kan daura zuciya fa kana min al-ghafilin sai zuciyar ta zan cikin gafalallu kama kala ba abu salafi fi qaulihi ta'ala kaman yadda cikin magabata yake ambata fassara dangane da fadin Allah madaukaki kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun Allah ce a aha bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun abinda so kasance suna aikatawa ne ya katutu akan zuciyarsu to sai fassara kala ya ce huwa zambu ba'da zambi shine zunubin da mutum zai yi ya ƙara wani zunubi hadithin annabi ma haka ya ambata mun karanta shi a baya ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ambata ya ce idan bawa ya aikata sako ko bai tuba ba nukita ala qalbihi nuktatun sauda sai ai wani bakin dugu akan zuciyarsa in ya tuba ya dawo zuwa ga Allah saboda sai a goge shi tas ya zan ba datti in ko bai tuba ba bakin yana nan in ya sake aikata wani laifi sai a sake wannan dugwa da haka da haka da haka sai ce wa zalika ranu shine wannan ranin da Allah ya faɗa a wannan aya marwana ala qulubihim ma kanu yaksibun kada wannan mai fassara yayi daidai kenan huwa dhanbu ba'da dhanbi wa qala al-hasan hasan al-basri rahimahullah yake cewa huwa dhanbu ala dhanbi hatta ya'mal qalb shine mutum ya aikata zunubi bayan zunubi har ya zamanto zunubin ya makantar da zuciya zuciya sai ta zama kauniya kamar yadda Allah ya faɗa ya ce fa inna hala ta'amal absaru walakin ta'amal qulubul lati fi sudur ba wai ido ne yake makancewa ba ido yakan gani kafiran ma da suke tsananin kafirci idan su yana gani ga wanda Allah ya bashi ganin amma menene ya makance zukatan da ke cikin kiraza haka idan zuciya ta makance ido sai a ce gululu ne ko wa kana gairuhu wanda daga cikin malamai shi ma ya ambata ya ce lamma kafarat zunubuhum wa ma'asiyuhum a haƙar bi ƙulubihim ai su waɗannan da aka faɗa kafiran da Allah ya ce bar rana ala ƙulubihim ma kanu yaksibu yayin da zunubansu ne suka yawaita wa ma'asiyuhum da kuma zunubansu wato sabonsu a haƙar bi ƙulubihim sai ta gama kewayewa zuciyar tasu ta zamanto babu wani mashiga ga wani aikin alheri saboda sabo ya mata katutu wa aslu hadha ibn al-qayyim yace asalin wannan bayani anna al-qalba yasda'u min al-ma'asiya ita zuciya tana yin tsatsa as-sada'u shine tsatsa tana yin tsatsa saboda sabo fa idza zadat idan sakon ya karu zalaba sada'u tsatsa sai ta rinjaye hatta yasira ranan har ya zamanto ranu da aka ambata bar wani ala qulubihim katutun kenan da muka fassara shi a matsayin katutu yayi kambore ko kace katu ko kace kambore duk dai ma'ana ce wanda za ta nuna wani abu ya tattara mutarakin in an ce kambore ko dauda ce aka ce kamborin dauda ai ka san ba karama bace ko sai dai sosan kaba shine zai za a gurza a gurza ya fita ko to wannan shine rano din har sai ya zamanto rano tsatsa sai ta zamanto rano thumma ya galibu sai kuma ya sake ranjaya zuciya hatta ya sira taba'an har ya zamanto dauri wa qaflan da dauri wa khatman da hatimi duk waɗannan abin am ala qulubin aqfaluha da Allah ta'ala ya ambata qulf kaga bal taba'a Allahu ala qulubihim taba'u qulfu shine sama da shi idan kuma aka ce khatamallahu ala qulubihim an riga an sa hatimi an sa seal an manne bakin din kaman a ce an saka wata dalma an rufe bakin kwalba ai an an dama komai kenan yanzu abun hawa hawa ne in ake ta'ammuli cikin inda Allah ya kawo waɗannan ibarori to a irin wannan malamai sai su dinga jajjera yadda gravity na laifuffukan yake wanda aka sa masa wancan nasa ya fi tsanani akan waɗancan wannan kuma ya fi tsanani akan waɗancan to kaga shine shi ma ne ya kawo su a jere kaga ya kawo daga sada'u tsatsa ya kawo rami ya kawo taba'u ya kawo kafalu ya kawo khatimu kaga abubuwa guda biyar duka abu ne wanda ake yin akan zuciya gwargwadon laifi gwargwadon abin da za a yi akanta to aka kai har wannan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa kaga sai yasa aka ce lahum azabun alim saboda abin ya kai matsayi ya kai matuka fa yasira alqalbu fi ghishawati kaga shine yace ya kawo wannan din ko to don haka idan har aka bi waɗancan matakai biyar sai zuciya ta tafi zuwa ga ghishawa wa ghilaf gulfu kenan jam'i na gulfu fa'iza hasala lahu zalika idan ku har zuciya haka ta same ta ba'adal huda wal basira bayan da tana kan shari'a bayan da tana kan hujja kuma ta kai wannan matsayi matakai din nan daga sada'u zuwa ranu zuwa taba'u zuwa kafalu zuwa khatamu zuwa ghishawa da gulf to kuma in ta kasa yanzu ta kifa upside down al'amarin ya kifa daga sama yanzu ta iyo ƙasa fasara a alahu asfalahu saman ya dawo shine ƙasa an burkita zuciya kenan zuciya ta zama ta upside down fahina idan ya tawallahu aduwuhu a wannan lokaci kuma mai jibintan irin wannan zuciya shine makiyinta waye makiyinta shedan shi kenan sai shine yanzu mai saƙa mata abin da za ta yi mai sanya mata abin da za ta yi abin da ya mata daidai shi za ta yi wanda bai mata daidai ba ba ruwanta da nafsi to an kai wannan matsayi kenan Allah ya tsare ni wa yasuquhu haythu arada sai ya dinga kora shi duk inda ya ga dama duk inda shi ya ga dama kawai sai ya kada shi ya kada shi can ya milan wa shi malan gurgurna yadda ya ga dama aikata kaza ya aikata kar ka yi kaza ba zai yi ba yi kaza shikenan ya kusa kaga sannan a hankali ne kai wannan matsayi ba wai lokaci guda ba shi saka yi wa kai linzami fada da zuciya a kayan abubuwa to wannan yana taimakawa kwarai da gaske da kuma addu'a da zuntan ayyukan alheri fasali na gado ce faslun zunubun mal'unun fa'iluha zunubai wanda mai aikata su aka tsine masa kasan ɗaya daga cikin matsalar zunubi shine akwai zunubin da wanda ya aikata tsine masa ake yi ba wai kai mutum ka tsine mar ba a'a a shari'a tsinuwar Allah da ta manzansa ta faɗa kansu baka ga yadda Allah madaukaki ya faɗa dangane da wasu ba yace ulaika la'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun wajaje da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin waɗannan zamu ji wasu daga ciki min ha daga cikin irin waɗannan ababe laifuka waɗanda suke sabbabawa tsinuwa akan mai aikata su anna dhunuba tudkhilu al-abda tahta la'anati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam laysa bil'ani ba mai yawan tsinuwa bane amma annabi idan ya faɗi tsinuwa a kayan wani nau'in aiki Allah ne umarce shi ya faɗa ko la yantiqu anil hawa in huwa illa wahan yuha annabi ba zai tsine ba sai in Allah ya ce ya tsine to don haka zunubi tudkhilu al-abda tahta la'nati rasulullah sallallahu alaihi wasallam takan shigar da bawa karkashin tsinuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu la'ana ala ma'asin domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsinuwa akan wasu nau'o'in sako wa ghayruha akbaru minha alhali za ka samu wasu saƙon sun fi waɗanda annabin ya sanya tsinuwar a kansu tsanani akwai wasu saƙon da sun fi wannan girma kenan da aka sa tsinuwa a kan ƙanana amma akwai wanda suka fi su fahiyar aula bi da kuli fa'iliha ta hatar la'ana kenan wadda tafi wadda aka ce an tsine ita tafi cancanta ta shiga ƙarƙashin la'anar annabi ko ba haka ba yanzu misali misali ne zan bada sai aka ce wanda ya dakon giya an tsine masa dako dako fa a biya shi kuɗi ya ɗauka daga wani waje ya kai wani waje daga wani shago ya kai wani shago misali ko daga wani shago ya kai gida ko abin da ya kama da haka sai aka ce an tsine masa to in ba a yi giya ba za a ɗauke ta tambaya nake yi to yanzu tun da aka ce mai dakonta an tsine masa to wanda kuma ya sha tafa wanne ya fi girma da dakonta da shanta ai shan ya fi dakon ko to da kuma dakonta da yinta wanne ya fi tsanani in ba a yi baya ba za a sha ba to yanzu misali idan aka ce an tsine ma wanda ya dakwanta duk da cewa waɗannan kowanne da na ambata guda uku na an tsine musu to a kaddara inda a ce ba a ce an tsine ma mai yin ta ba sai aka ce duk wanda ya dakon giya an tsine masa to ai ka san cewa wanda ya yi ta komin babu aula ko in aka hana yanzu misali wani misali da za mu sa jami'a sai Allah ce la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa makatan wa sa'a sabila kada ku kusaci zina kusa da ita ma'ana abinda zai sanya har ai zina ke banta da mace da makamantan irin waɗannan abubuwan da su ne za su iya sabbabawa zina ta iya faruwa sai aka ce wannan ɗin haramun ne amma kuma nassin ƙur'ani bai ce maka zina haramun ba ce duba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi ambata a doro haka za ga bai bata ce maka haramu ba amma a cikin wannan aya da aka ce wala taqrabu zina ita ce dai wadda ta haramta zina duba bata fito ma fili ta ce ma kar ka yi zina ba sai aka ce kada ka kuskura ka kusaci zina an hana maka domin kusatan zina ko kuma ita zinan ta kasance laifi ne abin da ke jawowa fushin Allah kuma sannan ta nuna da ta zamanto hanya ga mutumin kirki yanzu kaga an ce ita zan tana jawowa fushin Allah kenan yanzu an nuna maka tunda aka ce kada a je kusan zina haramun ne a ce aikata zina min babu aula to ka kama haka ne shine aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tsinuwa akan waɗansu sabubbuka wa gairuha akbaru minha kuma akwai waɗansu su wanda sun fi wanda aka tsine wangir muni ashe kenan fa hiya aula bi dukhuli fa'iliha tahta la'ana su suka fi cancanta wanda ya aikata ya fada gargashin la'ana fala'ana alwashimata wal mustawshima annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wadda take washimu an ambace mata ne saboda su suka fi yawan yi amma yanzu mazan ma ba a ce su yi ba alwashimu alwashima wadda take yi wal mustaushima da wadda take bid'a a mata alwashimu shine wanda yanzu aka fi san language in yanzu a ce tattoo ai mun san tattoo ko to ba sai irin wannan na kwarankwace wanda larabawa wasunan su turawa suke yi ba ba ma sai irin wannan na kwarankwace ba su asali wanda larabawa su suke ma wanda aka haramta har tsinuwar annabi sallallahu alaihi wasallam tsinuwar Allah ke ta haukai su yawanci dan kananan dugo suke dugo ne suke ai ka san su fara rai ne ko kai yanzu nan ka dan huda nan dinka sai ka kawo abin tozali ka saka a jiki ai zan ne ka tadda mu je ko to su fara rai ne ko to sai su kwalliya har yanzu wasu matan suna yi sai daga nan haka kawai misali nan sai a huda da allura sai a huda biyu ko huda uku jini ya fito sai a ɗauki tozali ko wani abu sai a goga a jiki to sai zauna permanently kamar abin da muke ce masa yara suke cewa tawadar Allah ko sai irin wannan kwalliya suke da shi ko kuma kawai sai ga tayi anan ka tsammata amma kwalliya ne ko kuma a mai sunansu dasa shi ya sai shi sai an huhu da an huhu da sai a yi ko kuma duk wani zane dai wanda za a yi a yi kwalliya a jiki sai a abin nan ya zauna permanent ne to wannan washin kenan to mata suka fi yawan yi saboda yin kwalliya annabi ya tsine mu wacce take washin mai yin sana'ar da kuma wadda ta nema wal mustaushima wadda ta bi a mata wal wasila da wadda take yin attachment din gashi wal mustausila da wadda ta nema a mata wannan mas'alar ce da malamai suka tattauna a tsakaninta su imam Ahmad ibn Hanbal da wasu malama da dama akwai wani kalami wanda ibn Qudama ya a cikin muguni amma irin wannan idan ana faɗansa sai ga mutane sun lalace a dai guji waɗannan abubuwan attachment da ake yi wasu malamai sun ce sai in ya kasance da gashin mutum ne aka yi wasu suka ce a kowanne ma duka ai yaudara ce mutum bai wadatu ne da abin da yake nasa ba to alwasila dai ita ce wata take attachment na gashi wal mustawsila wadda za ta je a mata wal namisa wal mutanammisa ita kuma wanda take siriri ta gashin igira asalin annamsu shine fekewa abu kowane iri ne kowane abu a feke shi ya sirri sirri sirri to amma su yawanci suna yi na gashin ido ko kuma yanzu ga waɗansu gashin gangan maske sawa ko kamar gashin kuliya wai an ce ashe hadda akwai wanda ake sawa ake kwalliya da shi ko sai ga idan na tana farfari munafuka ta saka gashi yayi zako zako to shi ma sai ya shiga cikin wannan to su wancan gashin idan ne suke feffeke shi a feffeke shi ya kyau walwashira walmustaushira wasu kuma sun ce asalin annamsu din ai na ce shi annamsu asali dama a feke abu ne siriri sun ce ko da haƙware ne jikin haƙware sai a feffeke haƙori a feffeke haƙori ya yi tsini da su suna yin wannan kwalliyar haƙori ne za a feke shi a feke sai ga haƙori kowane haƙori an ɗan yi shi ya yi kof kof kof haka to su abin kwalliya ne da burgewa su yi murmushi yana burge ka san kowane zamani da irin kwalliyar su ko kaga da can a zamanin da da muka tashi muna ƙanana mata yin adiko ake yi a saka tsakiya ko ko har yanzu ma ana sa tsakiyar ai da lalle in za a yi zunguru ake sawa ko da sa zunguru iya nan din gaba ɗaya haka iya musu kadin ga Allah ya musu rahama su haka suke kayan su eh lalle irin na Allah da Annabi to yanzu kuma ai an zo irin na India yake yi ko yanzu idan ka je matar ka ta yi irin wannan ko ka ce matar ka ta yi sai ta ce yanzu ba a irin wannan ko kai ma in ta maka irin wannan sai ka ga kaman ba ta kwalliya ba sai an yi irin wannan dais ake ce masa ko to kowanne akwai irin su a daɗin suna wannan fefeke a kuma sun ce annan su ɗin shine irin wannan ko kuma sun ce a fekewa gashin idanu ne wal washiratu menene washiru ai ba haushe yana cewa wushiri ya ko a samu haƙori haka gaban nan sai a feke na wannan ma a feke wannan a feke ya zamanto a tsakanin haƙwaran akwai space space guda ɗaya aka yi guda biyu aka yi dukkan haƙwaran shine alwashir to wadda take irin wannan wal mustaushira da wadda za ta nema mata annabi ya tsine musu ayyukan laifi ne ko ba laifi ba dukkan su waɗannan a matsayin me suke taghayyiru khalqin lahi ne duk zaka tara su a cikin nan ne abinda shaydan yayi umar yayi alwashi ma ubangiji cewa zai wala amrunhum fala yughayyirunna khalqallah taghayyiru khalqin lahi ne wala ana kulla riba kuma annabi sallallahu alaihi akala riba wala ana akala riba wa mukilahu ko kuma ce wala ana akila riba ne ina ga wannan hamza din akwai abin nan ali a kanta akwai ja wala ana akila riba wa mukilahu wanda yake ci riba wa mukilahu da wanda yake bayarwa a ci shi mai cin da wanda yake bayarwa a ci in bai bayar ba ai ba za a ci ba to duk annabi ya tsine musu wa katibahu da wanda yake rubuta shaidar riba riba ce mutum sai ka rubuta shaidar ta kaga shi mutum shi ma shiga tsinewa kaga irin wannan bulukul ribawiya zo a ce kai ne abin nan me ake cewa garanto ko wanda zai je ya ciwo bashi na ruwa ya karɓi bashi saboda zai je shi ya sayi kaya an yi yarjejeniya bayan rabin shekara zai mai musu da interest na kaza ai kaga riba ce kai kuma sai aka sanya ka kai za ka yi sanin a matsayin garanto kar ku ɗauke shi wata hasabu na wahayi na nuhuwa inda Allah ya azim gaskiya a yi taka tsantsan da irin wannan don ka shiga ciki mutum ya shiga wa mokilahu wa katibahu mai rubuta a shahidai da wanda zai shaida kaga waɗannan laifi ne akwai laifukan da suka wuce waɗannan amma sai aka tsine ma waɗannan ashe waɗancan min babu aula wala ana almuhallila wal muhallala lahu kuma ya tsine ma mai halattawa da wanda ake halatta masa masu cewa wai suna kisan wuta wani sabon iya shege wai kisan wuta mutum ya saki matarsa saki ɗaya saki biyu saki uku shi kenan sai ya je sai ya haɗa baki da wani sai ya aure ta ta ɗan je wajensa sau ɗaya shi kenan sai a sake wani har contract ake za a biya shi wallahi kuwa shi kenan ai ta yi aure an yaya ta ai ta ba ma wani aure ta yi aure shi kenan kafin ta tare ana ɗan watan gari dai ana watan gari kuma sai a shiga saɓani ce wallahi ta bata san shi haka yake ba ita kan wannan ba za ta iya ba menene menene dama kuma don haɗawa aka yi to wanda ya yarda shi mijin ya nema a yi ya haɗa baki da wani shi ma ya nema aka yi to shi ne almuhallila wal muhallala lahu annabi ya tsine musu ina amfanin faɗi ba dai wala ana sarika ka ji fa ya tsine wa ɓarawo i ya ce Allah ya tsine wa ɓarawo ya je shi ya sata a yanke masa hannu ya saci kwai a yanke masa hannu ya saci kaza a yanke masa hannu kaga la'ana ta hau kansa wala ana sharib al-khamr ya tsine wa mashayin giya wa saqiyaha da wanda yake shayarwa sabis yaje nan wajen ya zuba yaje nan wajen ya zuba yana sabi shine supplier wa asiraha da wanda yake tatsatta da yake asali ai kamar asiru ake yin ta tunda suna yin ta ne daga inabi da nabil akasarin su daga wai nabil daga inabi da da dabino yawanci daga nan suke sukan yi nabil nabil abin sha ne juice ne mai daɗi da ake yin sa ai an ce nabil saboda annabahu annabahu shine watsawa shi yasa suke ce shi nabil watsa inabin suke ko su watsa dabina a cikin ruwa sai kuma ya narke ya narke ya narke sai kuma a murza shi sai a dama shi a dama shi sai a tace to abin nan juice ne mai daɗi da ake sha to in sun ga dama kuma sai su bar shi har sai lokacin da ƴaƴan za su rube su yi kamar ma sun soma tsutsurowa ko abin da ya kama da haka kaga yanzu ya gama kamar da yadda ake yin za a yi burkutu ko haka ake yi ko in za a yi burkutu ba ku sani ba to shi sa aka ce mata aka ce wa asiraha da wanda yake tatsota wato wanda yake freewin din ta kenan wa mu'tasiraha da wanda shi kuma ake tatsa masa ita za a masa freewin domin sa wa ba'i'aha da wanda zai je saida ta wa mushtariha da wanda zai saye ta wa akila thamanaha da wanda zai ci kudin ta giya aka sayar sai aka dan san masa kudin ya je ya ce fa ne to an tsine masa an ki cin birin ne an sha roman sa wa hamilaha da dan dakwanta wal mahmulata ilaihi da wanda za a yi dakon a kai masa kaga waɗannan duka sun fada cikin tsinuwa kamar da zai cikin hadithi na Anas dan Malik wala ana man gayyara manarar ard wala ana man gayyara manarar ard wa hiya a'lamaha wa hududaha shine manar alama kenan shine manar ya tsine ma wanda ya canja alamun kasa wa hiya alamaha alamun da aka saka na kan iyaka kan iyaka ne a fegin wani sai ya ci a gonar wani ne ya ci a'a kawai a fili ne ma ba gonar kowa ba ga kan iya inda gidansa yake shi kuma sai ya ƙara katangarsa ko ya gina falo tsakaninsa da lambatu kasa waɗansu automatically wai su daga kan iyaka ya zo daga an muku hanya an sa lambatu to daga nan zuwa lambatu don nasa ne sai kaga wani kawai jingine ma zai zo ya a jikin asalin katangarsa ta da yanzu a gina waɗansu ɗakuna ko a gina falo ko a gina garejin mota a ƙatuwar baranda da sauransu ya canja iyakar ƙasa wallahi abu ne mummuna to kaga wannan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa yace Allah tsine mu wanda yace la'ana Allahu man khayyara manarul ab haka ma hadisin yake hadisi ne ingantacce wanda Imam Muslim ya rawaito daga Ali ibn Abi Talib wa la'ana man la'ana walidayhi duk wanda ya tsine ma mahaifansa to annabi ya tsine masa shi ma kuma tsinuwarsa shi ba za ta kawo mahaifansa ba amma sai ta kama shi kuma ko ta annabayi ta kankankat ne to da wanda ya tsine wa mahaifansa da wanda ya mahaifansa duka wanne ne humuni da wanda ya mahaifansa duka da wanda ya kashe mahaifansa wanne humuni to kaga su ba a faɗi nasu ba sai aka ce wanda ya tsine musu annabi ya tsine mara ma'ana wanda ya zage su kenan zagi ma ai na cikin alla'anta da wani waje ya zo man sabba walidai la'ana Allah man sabba walidai to kaga ashe kenan wancan min babi aula ko wala ana man ittakhadha shay'an fihi ruhu garadan yarmihi bisiham kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma duk wanda ya riki abu mai rai garadan wai shine target ɗinsa yarmihi bisiham da zai dinga harbinsa da kibiya ka san akwai laifi kenan mutumin da zai kiwa baraye ya kiwata baraye ko ya kiwata zomaye masu kuɗi suna yin wannan ko a ƙasashen larabawa ma su suke yawan yin farautar jin daɗi muna wace wace farauta za ta yi kai ake farauta kullum sai a samu zomaye masu kyau a kiwata sai a tafi da su kawai jeji a jib sai su tafi da labarbar sai a saki zomayen kawai a cikin jeji su kuma sai su dinga bi cikin jejin na suna yin farautarsu su ba suka tawar da su bai gida ba kuma su zo suna farautarsu don su gwada target ɗinsu na iya harbinsu to annabi ya tsine musu amma in ka same shi a jeji ne dama rayuwarsa yake a jeji ka je ka dan farauta namansa kake so ka harbe shi wannan ba laifi an halatta maka da ka'idar da shari'a ta shimfiɗa amma kai ka ɗauke shi kawai ka sanya shi wai don ka gwada harbinka to kaga annabi ya tsine ma waɗannan ai duka laifuffuka ne wala anal mukhannisin min rijal mukhannisin waɗanda suke yin kamanceceniya da mata sai kamancece ne da mata daga cikin mazaje namiji ne sai ya shiga irin ta mata wannan iya shekin sai kasar turai ko sai kasar turai kawai nan ma muna da yan daudu to annabi ya tsine musu su daura zani da can kan mazanin ma suke daura yanzu ne ba sa dawa amma hannun suna rangwada ko kaji an sa sunan mata suna rangwada suna shegantaka lalatattu Allah shirye su wal mutarajjilati minan nisa da kuma mata waɗanda suke kwaikwayon maza mana wanda za su kamance ce ne shine mutarajjilat wanda za su kwaikwayon sifar maza daga cikin mata kawai ita ma ta zama kamar namiji tana sa kayan namiji ta yi aski irin na maza da sauransu in banda lalacewa me ya kai mace yin bol kamar sai har ƙasar saudiya tana da club ɗinta na mata wala amna man zabaha li ghayri llahi duk wanda ya yanka ba dan Allah ba shi ma annabi ya tsine mar wala ana man ahdatha hadathan aw awa muhdithan kuma annabi ya tsine mu duk wanda ya kage bid'a aw awa muhdithan ko ya tattaro da mai bid'a ma'ana ya bashi mafaka ya taimake shi dan bid'a sai ya bashi mafaka ya bashi wajen zama ya accommodating ɗinsa akan bid'arsa kuma da yake yi to shi ma ya shiga cikin tsinuwa ko bai yi ta ba wala ana almusawwirin almusawwirun wanda suke yin sassaka ko suke yin zanen mutane ko zanen abu wanda yake mai rai na shari'a ta hana abdullahi dan abbasin yace fa in kana labudda fafi ma la ruha lahu fatawadda abdullahi dan abbas ya ba mu wani da ya karanta masa hadisin da yace annabi ya tsine mu wanda yake yin abin nan kuma sannan a ranar alkiyama Allah zai ce musu ku raya abin da kuka zana sai ce to shi abin da ya iya kenan ya iya wannan zane zane sai ce masa to in ba makawa shi ne sana'arka to ka rika yin abin da ba shi da rai ka zana dutse da ruwa yana gangarowa ga bishiyoyi amma ka ke yayi zana kifi da da da da da da da tsuntsaye a wajen ballantana wata yar barewa a gefe karka kuskura duk irin waɗannan karka yi balle wanda zai zaunar da mutum sai ya zana ka wallahi a ce kai ne kamar hoto aka ɗauka wannan shishigi ne waye kai shi na ruwansa zai zana to kaga annabi ya yi tsinuwa akan wannan ayyuka ne duka na laifi ba wanda a cikin waɗannan ayyukan ya fidda mutum a musulunci to amma annabi ya tsine musu kuma akwai laifuffuka waɗanda suka fi wannan ashe kenan aikata laifi irin wannan balle wanda ya bi shi yana sabbaba wa mutum ya faɗa karkashin tsinuwar annabi to ina amfanin ta wala ana man man amila amala qaumi lutin kuma annabi ya tsine mu duk wanda ya aiki irin na mutanen annabi lutin yana zakewa maza ta baya kenan ko yana yin bada bayansa shi ma ana zuwa masa wala ana man sabba abahu wa ummahu kuma ya tsine mu wanda ya zagi babansa zagi kaga ishara ga wancan hadisin da na ambata ko hadisi ne kuma na Abdullahi dan Abbas Sheikh Nasiruddin Albani ya sahaha shi wanda ya zagi mahaifansa annabi ya tsine mai mahaifa kan ai sai kalami mai daɗi wala ana zawaratil qubur wala ya tsallake wala ana man kammaha a'ma an tariq kuma ya tsine ma wanda ya kautar da makaho daga hanya kammaha wato nuna masa hanyar da ba ita bace yana tafiya sai ya ce masa hannunka mai sandan kuma na rami yake sai faɗa rami misali to kaga rashin imaninsa yayi yawa ai mun karanta wannan hadisin a cikin adabul mufrad ko har ma muka yi bayanin cewa wanda ya nuna wa wanda ya zo kan hanya yana nema yana nema ne ina ne hanyan ina ne hanyan mai duburu ne ya taho runabout misali nan runabout shatale-tale ya hanyoyi ya ga wannan ya yi can wannan ya yi can maimakon ya nuna masa yadda hanyar take sai ya nuna masa hanyar shira ya ce nan ne to shi ma ya fada cikin wannan wasu malamai suka ce wanda ya zo shi shi ma ya kamar makaho yake dan bai san hanya bane yake tambaya matsayinsa na bako sai ka aka nuna masa wani direction daban sai ta tafiya ta wannan to shi ma ya fada cikin irin wannan tsinuwar wala ana man ata bahima kuma annabi ya tsine ma duk wanda ya zakke ma wato bahima imam ahmad ya rawaito wanda ya zakke ma dabba ya tara da dabba kasashen turai da yake lalacewa su ta kai gaya su yanzu an sukan yi aure a tsakanin ba ma auren jinsi ba akan yi aure a tsakanin mutum da dabba wala ana man wasama dabbatan fi wajiha kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma duk wanda ya tsaga da wuta shine wasu ya tsaga fuskar dabba ba jikinta ba jikinta sukan dan dana kaɗan su dan yi zane saboda alama ba shine ya fada cikin tsinuwar ba a fuskarta shine inda tsinuwar ta fada malamai sun yi bayanai sai ku dudduba littattafa na fiqihu inda aka tattauna wannan masail din wala ana man darwa musliman kuma ya tsine ma wanda ya cutar da musulmi au makara bihi ko shirya wa wani musulmi makirci da shi aka shirya wa wani kumbiya kumbiya ko musulmi ne aka cutar da shi to ya faɗa ƙarƙashin tsinuwar annabi kai laifukan fa suna da yawa fa waɗanda tsinuwa tsinuwa ta annabi ta faɗa kai tsinuwar Allah kenan ashe aikin saƙo musifa ce abin da za a ce an tsinewa bawa tsinuwa fa shine kamar yanzu a ce annabi ne in aka ce annabi ya tsine mu mai aiki kaza kamar ya ce ne Allah ka ne santar da shi daga rahamarka ka wajabta masa wuta kamar haka ne fa domin ita ce Allah an Allah an to wala ana zawaratil qubur kuma cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce shi ma hadisin Abu Hurairah Imam Tirmidhi ya kawo Abu Isa annabi sallallahu alaihi ya shine mazawwarat masu yawan ziyara na kaburbura kaga bai ce za'iratil kubur ba sai ce zawwarat masu yawaitawa nan ma malamai sun tattauna wannan mas'ala akwai wadansu hadisan da suka nuna cewa mace in ta kai ziyara kabari ba laifi bane sai dai ba a so su dinga yi amma in har wani lokaci dalili ya sa ta kai ziyara kabari ba laifi bane an samu hakan ta faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne ko annabi ya zo zai ce ta makabarta ma ga wata tana jikin makabarta tana ta rufsa kuka ki hakuri bayar Allah ki bai da al'amarin zuwa ta ce alaika anni ka kiyaye ni walam tasuddu mithl musibati ai kai ba a shafe ka da irin abin da ya shafe ni bane bata san annabi bane sai ta wuce aka ce kin san ku a wanda kika faɗa ta ce ban san shi ba ce manzon Allah ne kusa ta ce ta shiga sai gidan annabi a guje annabi bai mata wannan sau shi baya mayarwa akan abin da aka masa bai mata ma magana akan abin da ta faɗa masa ba shi amma kawai abin da ya biya mata ya ce inna sabara inda sabadamatil ula as-sabru inda sabantil ula shi cikakken hakuri da ake samun lada a kansa lokacin da abu ya buge ka an gaya maka mutuwa an gaya maka musiba ta same ka an gaya maka kaza ka ji abin ya duka zuciyarka ka ji ba daɗi wala Allah hawaye zubo a idanunka ka ji yaya ne ne amma ka istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khluq li khairan minha ji hadha ma qaddara Allah wannan Allah ne hukunta haka ba yadda muka iya sai ka haƙiye takaicinka a zuciya to nan kana cikakken ladanka insha Allah amma lokacin da mutum ya yi ta rusa ihu ya yi ta rusa ihu yau kan shi kan ya shiga ukunsa a ce ka kai hakuri ya ce to yanzu wannan kaza da kaza yana ta korafi yana ta abin nan sai a ƙarshe kuma bayan ya yi ta yi ya gaji ya ce hakuri ya ce to hakurin ai shi ne dole abin annabawa to an fa ya rasa ladan ya yi hakuri na latilas amma ba shi ladan hakuri to shi ne na aka ce zawarat shi yasa ummu adiya ma cikin hadisinta imam bukhari ya kawo tace nuhina an ziyaratil qubur amma wata riwaya tace walam yu'sam alaina an hana mu ziyaran kaburbura amma ba a tsananta mana ba to duk waɗannan sun aratu da malamai suka yi bayani ku je ku duba bayanai za ku gani cikin littattafan fikihu insha Allah والمتخذين عليها مساجد والمتخذين عليها المساجد والسروج da waɗanda suke gina masallatayya wanda za su gina masallatayya a kaburbura ko kuma su sanya fitulu asalin siraj fitilla ce wadda ake yin a ci balbalta daɗin nan ko kuma a yanzu misali a ce kabarin wani ne sai a zo shi daidai kabarinsa sai a kewaye masa kabarinsa da fitullu nasa daban to shi ma shiga jikirin wani saboda ma wancan da suke sanya wannan siraj in suraj jam'in siraj fitilun da ake kunnawa din nan ana hangin ɗinsu a sa musu mai suna yi ne domin su nuna kabarin wanan daban ne kabarin wani babba ne to duka irin wannan annabi ya la'anci waɗanda suke aikata ka wala ana man afsada ra'atan ala zawjiha kuma annabi ya tsine ma duk wanda ya bata mata a wajen mijinta yace gun mijinta ya dinga faɗan abubuwa na ƙarya har sai da mijin ya ga ya tsani matar alhali abubuwan da aka faɗa ba gaskiya bane to duk wanda ya haɗa wannan makircin ya ɓata tsakanin ma'aurata to shi ma annabi ya tsine masa au mamlukan ala sayyidihi ko ma bawa bawa dai yaje dinga batunci na bawan nan nasa a wajen mai shi wannan bawan naka kaga abin da yake aikatawa ai kaza da kaza sai da ya shiga da fice shiga da fice har ya gamsar da mai mallakar sa cewa bawan nan nasa ba na kirki bane ai sai muna na masa mu'amala muce ma idan har aka bata matarsa a wajensa ta zan ta bato a idanunsa ba zai mu'amalance ta da dadi ba to kaga wanda ya sabbaba haka kuma a bisa zalunci ba a bisa dalili ba ba kuma dan neman gyara ba to ya fada karkashin wannan la'ana wala ana man atam ra'atan fi duburiha kuma ya tsine mu duk wanda ya zakke wa mace ta baya su yan shi'a suka ce shikenan ta sha su in mace tana al'ada ta baya suke zuwa in sun ce ƙarya muke yi kuma su zo mu nuna musu a littafansu wala ana man atamra'atan fi duburha ba a zake mata tana hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Dawud da Imam Muhammad suka rawaito wa akhbara anna man batat muhajiratan li firashi zawjiha kuma annabi ya bada labarin cewa dukkan anna man batat cewa duk wacce ta kashe dare shine bai tuta ta kashe ta dare muhajiratan li firashi zawjiha tana kauracewa shimfidan mijinta wato mijinta ya neme ta kuma take kuma har safiya bata bada hadin kai ba la'anat al malaikatu malaiku za su ta tsine mata hatta tusbiha har sai ta waye gari bukhari da muslim suka rawaito wala ana man intasaba ila ghairi abihi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsine ma duk wanda ya jingina kansa ba ga babansa ba ga babansa amma sai ya jingina kansa wani ne babansa to wannan shi ma ya fada cikin la'ana waɗannan abubuwan da ake faɗa ba kawai su ne lafizan hadisin ba ya kawo shi a matsayin labari ne mun gani kar wani ya kawo misali a ce ya ce la'ana manin ta saba ila gaira abihi ko makamantan irin wannan eh la'anal muttakhidina alaiha almasajid was rujja mathalan a'a kaga sigar hadisin yadda take na an baka labari ne abin da ya zo a cikin hadisai in da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbara anna man ashara ila akhihi bi hadidatin kuma ya bada labarin cewa duk wanda ya nuna yayi barazana ma dan uwansa da karfe wato ya dauko wani barandami ko wata wuka ko wani gariyo ko takobi yaso jinjina masa a wajensa yana tsorata zai sara shi yana cewa ya hakuri ya hakuri ya razana fa innal mala'ikata tal'anuhu mala'iku na tsine wanda ya aikata haka ba a so ka tsoratar da dan uwanka wala ana man sabba sahaba duk wanda ya zagi sahabbai annabi ya tsine masa wa qa'ada wa qad la'ana Allahu fi kitabihi man afsada fil ardi kuma Allah ta'ala ma a cikin littafin sa ya tsine ma duk wanda ya barna a ban kasa wanda ya barna a ban ƙasa ko? Allah subhanahu wa ta'ala tsine masa, wanda suke watsa barna a ban ƙasa, ayoyi suna da cikin Ƙur'ani. Wa ƙata a rahimahu, haka nan wanda ya yanke zumuncinsa, shi ma Allah maɗaukaki ya la'ance shi, wa azahu wa aza rasulihi sallallahu Alaihi wasallam, wanda duk ya cutar da Allah ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya tsine masa wa zai cutar da Allah kuwa ma'ana wanda ya cutar da addinin Allah wala ana man katama ma anzala Allah subhanahu min albayyinati wal huda kuma Allah ya tsine ma duk wanda ya boye abinda Allah ya saukar a cikin littafinsa min albayyinati na hujjoji bayyanannu wal huda da shari'a aya ta zo ta mun santa cikin suratul baqara wala ana alladhina yarmuna almuhsanati alghafilati almu'minati bil fahisha Allah ya tsine ma duk waɗanda suke jifan almuhsanat mata masu kamun kai al-ghafilat nan ba wai sai masu aure kawai ba al-muhsanat wato masu kamun kai al-ghafilat waɗanda zuciyarsu al-ghaflu al-ghaflatu shine kada daukewar hankali daga wani abu zuwa wani abu to nan da aka ce al-ghafilat waɗanda zuciyarsu ma batta kan abin da aka zarge su da shi an zarge su a kayan alfasha alhali dai zuciyarsu ba ta kan wannan baya ma cikin abin nan dictionary ɗinsu shi ne abin da ake nufi algafilat almu'minat kuma wanda suke muminai masu bin Allah da manzansa aka jefe su bil fahisha da alfasha da zina kamar yadda ya zuwa cikin suratu an-nur to Allah ya tsine mu wanda ya aikata haka wala ana man ja'ala sabilal kafiri ahada min sabilil mu'minil muslim kuma annabi ya tsi ko Allah ya tsine ma duk wanda ya sanya hanyar kafirai hanyar da kafirai suke bi wai ahada ita ce wai tafi zamantowa akan shari'a min sabilil mu'minil muslimi akan hanyar wanda yake musulmi kuma mumini kamar yadda yahudawa suka yi ko ha'ula'i ahada min alladhina amanu sabila ula'ika alladhina لعنهم الله ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة كما زعل الله صلى الله عليه وسلم ومتن namiji wanda yake sanya tufafi irin na mata shi tufafin mata yake sawa wal mar'ata talbasu ko libsal rajuli da kuma mace wadda take sanya tufa irin na maza wala ana rashiya wal murtashiya war ra'ish kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma mai ba da rashawa wal murtashiya da wanda ake bashi rashawa war ra'ish da wanda yake isar da saƙon rashawa ka san za ko tuna ai ba ba alƙalin kai tsaye yake karɓa ko suna karɓa kai tsaye ne ka ta uba su kenan ولعن الراشي والمرتشي والرائش الرائش شنو وهو الواسطة في الرشوة shine wanda yake kai kawo sai a saka masinjan kotu shi zai dinga kai kawo tsakanin alkali da yan ƙara me za a baya wallahi an ce har ciniki suke yi har ciniki ake yi a ce kaza a ce kaza shi a to ba ka san wannan kisan ya ƙare kenan ce Allah Allah gafarta malam kaji ko Allah gafarta malam Allah ya sauwaka wa huwa alwasitatu fi rishwati kum wala ana ala ashiya'a ukhar غير هذه كما النبي يتقينوا أكان وس أبو بوا ودبا ودبا ودبا فلو لم يكن في ذلك عند باب كومي أتكن ونن إلا رضاء فائله face mai aikata laifin nan ya yarda da laifin bi an ya kuna mimman yal'anuhu Allah wa rasuluhu wa mala'ikatuhu akan ya yarda da laifin a ce ma ba wani abin da zai biyo baya a kiyama in banda shi mai aikata laifi ya yarda ya aikata irin waɗannan laifin amma kuma an ya kuna mimman yal'anuhu Allah wa rasuluhu wa mala'ikatuhu ya kasance cikin waɗanda Allah da manzansa da mala'ikunsa suka tsinewa lakana fi zalika ma yad'u ila tarkihi da ko cikin wannan kadai ya isa a ce akwai abin da zai sa mutum ya ballafi ko da a ce ba za a masa komai ba amma sai a ce a shi kan ai duk a rayuwarsa ta duniya tsinannan Allah ne tsinannan manzan Allah ne tsinannan mala'iku inda wannan ne ma kawai ya isa a ce waɗannan laifuka mutum ya daina su ko ba haka ba amma wanda ya zaɓa ya ci gaba da yi fa yanzu hankalinsa yana tare da shi hankalinsa ya samu na ƙasa. to kaga shi laifi waɗannan an ambata mana kaɗan ne a ciki akwai suna nan da yawa waɗanda tsinuwar Allah tsinuwar manzon Allah kai akwai waɗanda annabi yake cewa mutane baki ɗaya da dabbobi da tsuntsaye da waye suna tsine masa dalilin wallafi da ya to kuma ina riba a ciki Allah ka mana tsarar da laifuka Allah ka inganta mana imanin ka inganta mana ɗabi'unmu Allah ka sami yake kyawun ƙarshe abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada ya ba mu ikon kiyayewa wanda kuma muka yi kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yace Allah ya kara wa malan lafiya amin ya rabbul alamin da nisan kwana amin mai albarka amin ya hayya qayyum yace malam mahaifina ya rasu zan iya hada su da mahaifiyata tare da tare na musu wakafi kwarai da gaske abin da ake so kenan ka zama kuma da mai albarka eh ka musu wakafi Allah zai kai musu ladan insha Allah kuma kun san wani abu su din maza a gaya musu dan su ya musu ko addu'a kai hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ɗaye addu'a ya tsaya ya marayare cewa ubangiji ya roƙa ma iyayensa gafara suna kabari to sai su samu wani sauki in dama suna cikin sauki ne sai a ƙara musu saukin sai kuma su tambaya su ce wannan walwala da muka samu a yanzu nan ta mine ne sai a ce wala daka staghfara lak ɗanka ne wane wani waje ma za a ce ɗanka ne wane ya nema maka gafara ubangiji kaga shi ana sanar da su in ƴaƴan su musu addu'a so za su san a cikin ƴaƴan su wane ne yake musu addu'a waye baya musu haka aikin alheri idan ka yi ka dasa shi mai iyayenka insha Allah zai kai zuwa gare su bi izin Allah ta'ala Allah ba da iko mu ma wani yawan wani bawan Allah ya yi aiko mana wakafi wanda ya yi makansa da mahaifansa wakafi na a kori kura ya ce a kawo ta nan senta a matsayin wakafi don ɗaukan gawa muna roƙon Allah ta'ala ya karɓa masa Allah kuma ya ba da iko riƙewa ya kuma kawo yadda za a riƙe ta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum